ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na biyu za mu tashi darasi na uku a wannan littafi mai albarka babban kundi alkur'ani mai girma muna cikin wato sura ta arba'in suratul mu'min ko suratul ghafir inda muka tsaya aya ta sha uku za mu tashi aya ta sha takwas muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana wajen karantawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu je sai Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير Allah madaukakin sarki yace wa anzirhum kai musu gargadi kai mai wa'azi yawmal azifati na wata rana da kai take makusanciya idil qulub lokacin da zukata za su zanto na dal anazil wato suna wato dabda makogon kafiri ne sun yi shiru sun kasa magana malin zalimi na min hali Allah yake azzalimai ba su da wani wanda yake aboki wala tabi'i ko wanda yake mai ceto yuda wanda za a yi wa biyayya wanda zai agaza mu abin miji ba su da wanda zai taimake su ya alamu qa'inat al-a'yun Allah yana sane da ha'incin idanu wa ma tukhfi sudur da abin da zukata suke koyewa wallahu yaqdi bil haqqi lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci da gaskiya ranar alkiyama والذين يدعون من دونه waɗanda suke bauta koma bayan Allah ko ko suke kiran waninsa la yaqbuna bi shay'in ay la yamlikuna shay'an ba za su mallaki komai ba inna Allah huwa as-sami'ul basir lalle Allah madaukakin sarki shine as-sami'u wanda yake wanda yake wato rinji al-basir kuma wanda yake mai gani wannan ayar kamar da Allah madaukakin sarki yake wa anzilu wa anzilu yawmal azifati kai mutu gargadi dan gane da ranar da take al'azifa wato mi mi makusanci rana ita ce malai yake tara ismun min asma'il qiyama ko yawmil qiyama sai daga cikin suna ne daga sunayen ranar al-qiyama an kira ta da wannan sunan saboda kusancinta Allah madaukakin sarki yake ita ta wadatu sa'atu wal shaqal qamar hakika alkiyama ta fito wa shaqqa al-qamaru sannan wata ya tsagi kaga an yi magana akan kusanci sannan Allah madaukakin sarki yace iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun hakika hisabun mutane ya zo musu wa hum fi ghaflatin amma suna cikin rakkana mu'ridun suna kauda kai suna yin buris dangane da wa'azin da ake musu sannan Allah yake ata amrullahi wala tasta'jiluhu lallai al'amarin ubangiji ya zo fala tastajilu kada ku nemi gaggauto da shi in ba ku nemi a gaggauto da shi waje ku ki zo da haka ya riga ya gabato sannan kuma Allah annabi alaihi salatu wassalam yace bu'ithu ana wa sa'ati tahatai an turo ni ni da alkiyama tsakanin na da alkiyama kamar haka ne sai ni da yan yatsu guda biyu tsakanin as-sababa wal ibham cewa wato sababa da kuma ibham abin da annabi yake nufi shine daga jiwa wani annabi da za a ƙara turowa shine annabin karshe khatamul anbiya'i wal mursalin saboda haka wannan shine abin da ya kamata lallai mu lura mu kuma kiyaye to ji da Allah yake wa anbirhum yawmal am yawmal azifat Allah kuma yake azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa kaga mai kusantowa ta kusanto laysa laha min dunillahi kashifa banda ba ta da wanda yake yayi ya hana zuwan tashi alkiyama an ba Allah ba babu saboda haka alkiyama ta riga ta gabato to shine malai yake ga mana anan yake cewa Imam Qatada yana cewa wato um ibn qulub lad al hanajiri kabihin abin da ake nufi shine wato ai fala takhruj wala ta'ud ana nufin cewa waqafat al qulub fil hanajiri zuka ta sun tsaya a daidai makogoro su ba su gaba ba ba su kuma tsayi baya ba to sai ya zanto mutane ba za su iya magana ba to shine malam qatada yake cewa ai fala takhruj wala ta'ud ba za ta wala ta udu ila amakiniha ranka bai fito ba sannan kuma bai koma gurinsa ba shine ibn qulub lad al hanajir kafiri sai Allah yake mali zalimin amin min amin wala shadin yuda saboda haka azzalimai ba su da wani wanda yake aboki na kusa ko wani mai ceto wanda za su yi biyayya a wannan ranar da ke mace su sai Allah yake alamu qa'inatul a'yun Allah yana sanada qa'inatul a'yun irin haɗincin da ido yake yi wani za a ga ana tafi kuna tare amma ba abin da zai iya yi da zarar idan aka ciwo da mata sun zo wucewa zai mata amma da ya ga ba kwa kallon su zai rika kallon to Allah ya san wannan ha'incin na idan ya gani shine sa'in da la'ayi wani zai nuna wa ji baya kallon mata kwata kwata amma idan ya ce mu da wayar da gaba ɗaya shi yake kallo ya alamu ka'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur an fahimta da kyau ko zai nuna ma kwata wata jiwa ya kallon mata amma ni shiga ɗakin su ya kulla tashoshin da ake nuno tsiraiki su yake kallo ya alamu ka'inata al'ayni wa ma tukhfi sudur wani ana rabon mu da ya zauna a mazar yake akwai wani irin waɗannan yake shi aka sako wata tasha an nuno wata mata tsirara wato rabin sket daidai shi ne suna tarawa sai ya fara faɗa yana kaga tsinan lugu sai sai wani ya miki zai kace shi shi kyale shi ku kyale su mugan ka zo kyale shi ku ko kuma za a canza ta ce wai kyale shi ku kuma yana ta kallo to ya alamu qa'idata al-ayn Allah madaukakin sarki yana tare da ha'in fi idan wa ma tukhfi sirrun da abin da suka ta suka koyi Yajina Allah madaukakin sarki yace wallahu yanqadi bil haqq Allah shi yake hukunci da gaskiya wallazi ne da'una min duni wanda ke bautawa ko ba bayan Allah ko ko ke kiran wannan ta la yaqbuna bi shay'in ay la yamlikuna shay'an ba za su mallaki komai ba inna Allah huwa samiul alim lalle Allah madaukakin sarki shine as-sami'u wanda yake bilbi al-alim qala al-basir kai kuma sannan wanda yake mai gani sai Allah yake أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخذهم الله إنه قوي
Allah maɗaukacin sarki yake awalan yasiru fil ardi shin su waɗannan mutanen da suke ƙaryatawa suna ya haula'i mukaddibuna bi risalatika ya Muhammad waɗannan mutanen da suke ƙaryata sakonka ya kai annabin Allah awalan yasiru fil ardi ba za su rika yin tafiya a bankasa ba bayan guru su rika duba su kallo kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suke kafin su ya kasance masu ƙaryatawa ba za su rika yin tafiya ya amfanin tafiya su ake idan kai ka ƙara nazari da ƙara gano girman Allah maɗaukakin sarki ba za su rika yin wannan tafiyar ba sai Allah ya ce kai ba gane akibatul ladina kanu min qablihi su duba su ga yaya karshen waɗanda suke kafirci yake kanu a shadda minhum kowa sun fi su tsananin ƙarfi na kanu kanu hum a shadda minhum kowa to Allah ba ku cikin sarki yake sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi ƙarfi wa azara kuma sun fi su tasiri a ban kasa duk yadda kake gani yanzu yadda ake motsi a duniyar nan a ce America ta ita ce shugabawa ko a shekarun baya a ce ma Rasha duk abubuwan su ba sai adawa ba domin ba ade ba ade katon dutse zai samu yayi katon hotel da hannu su kuma yanzu ya sa na'urori wajen sarrafawa insha Allah madaukakin sarki ce wala kad makkannahu fi ma in makkannahu fi hakika mun ba su irin abin da ku ba mu ba ku ba haka Allah ya faɗa a suratul aqaf mun ba wa inda duk wani abu da kake ji da gani yanzu zai zo ya motsa wallahi sai kai kai bisa goma haka Allah ya ce ni ishara ma a sai nawo sai bisa goma abin da aka ba an nan da ba duk wani ci gaba da kake gani ne domin yanzu sai an ta tsaya an ta kalkulation su ka mutum ne zai yi tunani kawai da yayi wannan tunani zai tashi zai tsawo hannun sai ta sassaka wato abin da ba su da toko abin da yake ganin wato shine zai kaga ya fitar da duk wasu abubuwa da kake gani yanzu an zo an fitar da a ce ga guri an yi gida an yi dining table an yi guri kaza duk adawa sun wuce gurin inda za su zo ta gani yanzu za su san cewa sun dade da wucin gurin ku kuka fara da shi sa Allah yake gaya wa kanuhum ashadda minhum quwwa sun bi su tsananin karfi wa ataran fil ardi sanan sun bi su sun bi su wato tasiri a ban kasa fa kadahum Allah bi dhunubi sai Allah madaukakin sarki ya kama su da zunuban wa ma kana lahum min Allah min waq sannan ba su da wato wata mafaka wata matsirata a gurin Allah madaukakin sarki in Allah ya dalbi dan kansu dangane da wannan laifukan da suke shine wa kana la'u lahum min al-lahi min waq yalla yace zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhu hakan ta tabbata ne saboda manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji fa kafaru amma suka kafiru fa akadahum Allah ya Allah ya dace su innahu qawiyyun lalle Allah madaukakin sarki shine tsananin karfi ne shadidul iqab sannan ne tsananin hukuma sai Allah ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa walaqad arsalna wato hakika walaqad arsalna Musa hakika mun aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubi da kuma hujjoji waɗanda suke mabayyana mali yake ya kuli ta'ala musalliyan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi taklibi man kadzabahu min qawli wa mubashiran lahu bi anna al-aqibata wan nusra fi dunya wal akhirah lahu fi dunya wal akhirah Allah madaukakin sarki yana faɗa yana ba annabi alaihi salatu wasallam labari dangane da yadda mutanen baya suka yi wa annabawan wajen ƙaryata manzanninsu sannan kuma yana ma albishir cewa ƙarshen wato kyakkyawan ƙarshe da taimako zai tabbata a gare shi a wannan duniyar da lahira kamar yadda ya tabbata kama da rali Musa bin Imran kamar yadda wato taimako da agaji ya zo daga Allah madaukakin sarki zuwa ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam fa inna Allah arsalahu bil ayati wal burhan kuma Allah madaukakin sarki ya aiko shi da ayoyi da hujjoji wadda la'ilil wadiha da kuma hujjoji waɗanda suke a fili su ji za a ce bi ayatina wa sultanin mubin ay huwa al-hujja wal burhan ila fir'auna zuwa ga fir'auna shine malikul qibti wato sarkin qibtawa wanda ke gidaje ne a misra shi Allah madaukakin sarki yace ila fir'auna wa hamana zuwa ga fir'auna da kuma hamana shi kuma hamana shine wazirinsa a fadar wato fir'auna babban waziri shine hamana sannan wa wa qaruna shi kuma qaruna wa kana askarun nasu fi zamani malam wa tijara a wannan lokacin ya fi kowa kuɗi da kasuwanci shine qaruna kaga masu fada'aji da masu kuɗi da manyan yan fada shine a gaban Firauna faqalu tilka fi sahirun kazzab ai shi wannan mai wa'azin da yazo matsafi ne kazzab kuma tafsirin makare baba ka ji ba boye kazzab annabi Musa alaihi salatu wasalam suke gaya wannan kazzabu wa ja'alu wato sahiran majnuna sun kanya ta shi sannan sun sanya shi wato sun ce sahiri boka ne wanda yake mai tabinka sannan kuma wato duk da cewa Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi suna faɗin wannan kalmomin a kansa haka Allah ya gaya mana a cikin suratul dariyat kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun majnun aka wa saubi ko au majnun kai aka wa saubi sai Allah yake balu qaumun dago haka sha'ani yake ma atal ladina min qablihim min rasulin ba wanda wani annabi da ya zo kafin ka ko manzo illa qalu fa dai da suka ce zahir boka ne misali ne au madrin ko kuma mai takunta sai in biyu kowa za hada duka aka wa sauki balu kauman dago kauman dago Allah yake ka kale su mutane ne ba zo ta gona da ni ba za su daina abin da suke ba idan Allah yake balamma ja'ahu bil haqqi min indina yayin da wato ya zo musu da gaskiya da gare mu ayal bil burhan al qadi' da hujjojin da suke yanke addallu ala anna Allah ta'ala arsalahu ilayhi wanda suke nuni cewa Allah ne ya aiko shi ba shi ya zo da kansa ba to da aka yi wannan ba qalu qutilu abda alladina amanu lallai sai suka ce da karuna da hamana manyan yan fada sai suka ce wa fir'auna abin da ya kamata da kai kawai ka karkashi ƴaƴan waɗanda suke imani amanu ba wanda suke imani da shi ka karkashi ƴaƴan nan wata hayi ta'awu maza amma matan idan mata suka haifa to ka jani sai ma ne cewa hada amrun tani wannan al'amari ne na biyu yin jirawa daga jirawa da katili zukuri bani isra'il na wajen kashe ƴaƴan bani isra'ila amma maza wannan umarni ne na biyu wanne ne na farko amma al-awwal fa kana li ajli ihtirami min wujudi Musa na farko ai an yi ne don ka a samu annabi Musa shine na farko saboda kar ya zuto ya zo auli ijlali hada sha'ab wa taqlili adadi ko kuma dan su kaskantar da wannan kabila su karanta wato yawan auli majmu'i al-amrayn ko kuma din dubbi dan sa annabi Musa ya zo kuma a rage yawan wa amma al-amru thani amma al-amri na biyu kuwa wani ne illati thaniya saboda illa ta bi li hadati hada sha'ab dan su lakanta wannan kabila ta annabi Musa likai ya tasha abu bi Musa dan su canfa annabi Musa shine dalilin Firauna karo da biyu amma tunda Musa ya zo kuma ya gane shi to idan zai karkace ƴaƴan su maza dan bai dan ya hana shi yawa ne kaga in maza suna ta tasowa aiki za su marawa baya idan za a yi yaki za a wande shine kawai dalili kullum ai visa za ka ga har a yanzu tsarin Amerikawa kenan daga yadda za a yi karan wa kaskantar da wato yau kullun jita sai ta haka fada nan da nan su kyale su kuma su ta ba kowanne bangare masabai wannan formula fir'auna ce asali shi ya bayar kuma har yanzu akan dace shi wanda yake bibiyar tarihin duniya ya san wannan shine tsarin yanzu ke America ta rena zuwa ta yake ku da kanta sai dai ta hada ku fada ka koma jeji ce ta jika kowanne bangare kame da yake faruwa a Palestine a shekara 50 da wani abu abu daya ko ma take kawai sai ta rike instigating ko wannan bangare da je kan karkashin kasa ta ba wa wayannan duk wani guri da kaji ana faɗa da ta hannun Amerika ko da ta hannun duk wata kasa da take kiran kanta super power wannan alƙawari ne na Allah alƙawari ne na Allah kuma wato walan tajid lillahi tabdila walan tajid lillahi ta'wila wannan shine tsarin su Fir'auna ya fara fito da wannan formula cewa da zarar kun taso yana ganin to bari ya zai a rage ku shine kawai hanyoyi da yawa yanzu a rika tare na zuwa kai tsaye domin sai wannan za a gane zalunta kaza ce sai kawai ka fito da wani abu wanda za ka haɗa ku faɗa a junan ki ta kashe juna sai an kashe al'ummomi masu yawa sai ta ɗan lafa sai kuma a tsara abba wata ƙasar abin da suke yi kenan to fomulan firawunan to shi ne Allah madaukakin sarki malai yake gaya mana to kaga wannan shi ne ɗabi'ar ai kaga ta yadda za ka gane abin da Allah ya faɗa a suratul a'raf lokacin da ya zo yayi wannan formula ta biyu shi Fir'auna me suka ce mar cewa suka yi ubina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kayfa ta'malun sai wata suka yi ubina min qabli an ta'tiyana udina abin nufi wato an cutar da mu tun kafin ka zo mana aka mutanen ce fada wa min ba'di ma jitana mutanen annabi Musa ne ke ga annabi Musa haka cewa kai kafin a aiko ka ma an cutar da mu domin an rika sarkace mu shine karo na farko wa min ba'di ma jitana bayan Allah ya aiko ka ma kuma an cigaba da cutar cutar da mu sai annabi Musa ya ce asarabbukum an yuhlika aduwakum da sannu ubangijin ku zai halakar da abokan gabanku wa yastaklifakum fil ardi kuma ya sanya ku ku zama mamaya a ban kasa fa yanzu wa kaifa ta'malun amma ba ku sani da zarar ya sa ku mamaya a ban kasa kuma zai jarrabe ku dan ya ga ya za ku yi eh shi haka Allah yake da zarar ka gama surutu kana ta magana to in ya baka wani abu zai gwada ka ya ga ya za ka yi ko kuɗi yanzu da kake ta magana babu to idan ya baka kuma sai ya gwada ka sai ya ga ya za ka yi duk ɗan fai ne ke yanzu in fai ɗin yanzu ɗan iska za su zama ina gaya ma sai sun fi kowa tsaya to mun yanzu da baka da kuɗin me kake tsinanawa to idan ka fage ɗin wani ya ce wai a bari ka fage ɗin gwal zai biya gaba ɗaya don Allah ban da ɗinka ma zuwa basirar tabin hankali na gaya wasu muna tattauna cewa fa matsalar fai wato magana ce ta mai ba ce ba kai haramun bane idan zai yi amma a tsarin duniya a tsarin su shine na dubu biyu da wani abu kafin a zo kansa a layi sai an yi guda dubu biyu yau zai rai kuma wai abin ta kai shi ka tsaya jira wai ya ki neman aiki ya ki sana'a wai shi yake jira me hankali a cikin an fahimta shi ne wanda yake harkokinsa kawai ya bari ana da zuke mar daga da wani gudu shi ne mai hankali amma wanda yake mara hankali shine wanda yake neman aiki kuma yake sana'a wai jira yake tafashi kuma shine na dubu biyu da wani abu a tsarin kirto nawa nawa kai a baya wanda kaje har yanzu ba a yi su ba a karkace shine na dubu biyu da wani abu na dubu biyu da wani abu ko da duk wata ɗai ɗai kowanne zai fashi wata nawa za a yi wata dubu biyu da wani abu ko kaga Allah madaukakin sarki cewa lailatul kadir khairun min alf shahr wata dubu shekara 80 da wani abu kenan shekara kai zaka shekara 80 da wani abu kana shekara 20 yanzu kana jiran bai shekara shekara 100 da wani abu zai fashe kuma ka fashe ne zaka tsina na shekara ka 100 da jiran misali ma kenan saboda haka shine babban abin da kai ce mutum ya ci sana'a idan kana sana'a kana ta yi ba komai kaje kai ta yi kai ka ga ba amma ya kisa na ya ki neman aiki na ga a wasu da tije ne ce idan saurayi na zuwa gurin ƙasar kan cewa dan fayi ya ki komai wallahi ka kore shi in ba haka ba ka ba za ta aure ba shi ba shi ba shi da sana'a sai ta fice wani za a turo a ka kore shi wallahi in shirya ba to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to kaga wa min ala atarabbukum an wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun sai Allah ya ba jarabawa asiban nasu an yi taraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin sai Allah sai ya ba jarabawa kullum kokarin da zaka yi jarabawa Allah ya ba jarabawa da zaka iya wanda ba zaka iya ba Allah ya iya ba amma jarabawa dole dole sannan kuma idan kana kallon jarabawa kan kaga ta wani jiska ga taka nafulai to kullum kokarin da zaka yi Allah ya baka ikon shi Allah ya samu dai to shine Allah ya baka cikin sarki yake na wa ma kai bi kafirin ko wato ko da dai kai din kafirai bai kasance ba inda Allah ya baka cikin sarki illa fi dalal hadisin wato bata wanda yake bata kuma mabayyani sai Allah yake قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب Allah ya ce wa kala fir'auni sai fir'auni ya ce zaruri ku kyale ni abdul musa in kashe musa kaga hujja ta kare kaga wannan kalmar da ake faɗa in ka kalle ta akwai masu cewa kar ya kashe shi kenan domin yana cewa ku kyale ni in ka ji mutum yana ku kyale ni akwai ba sana ji ke abu ba ko wanda suke cewa a rabu da shi yana ku kyale ni in kashe shi wani ya da'u rabba ya kira ubangijin nasa daga cikin kalmomin kasan akwai rashin kunya a ku kyale ni in kashe musa kamar mutum ne yake bari in yi abu ku kyale ni in masa abin da zai kira duk wanda zai kira yanzu zan ba ka za mu gani za a yi don wani za ka ga yana da irin wannan cika bakin za mu yi kuma mu gani za a yi to irin wannan cika bakin shi ma kaga wato asali wanda ya ɗauko shi ne firawuna ku kyale ni kashe musa mu ga mu kira ubangijin nasa shine waliyar rabba inni akafu an yubaddila dinakum kaji ke gantaka wa ina jin tsoron kai ya canja muku addini ne inji Fir'auna din hankin magana yake ba dan kawai su ce wannan fa zalunci ne ranka dake wannan kaje yake ina jin tsoron ya ba shi din hanci na magana kai ya canja muku addini aw an yuzhira fil ardi fasada kuma ina jin tsoron kare bayyana barna a ban kasa wai wa'azi da kira zuwa ga gaskiya shine bayyana barna duk wannan abubuwan da yake ya karkashe ƴaƴansu da jikoki duk wannan ba farda ba ce wa'azin da Annabi Musa yake shine farda ya Allah yake wa qala Musa sai Annabi Musa yake ni ustu bi rabbi to ni na da matsari a gurin ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijin ku kuma min kulli mutakabbirin daga kowane da girman kai domin ya bayyana shi ne girman kai badarul haqqi wa gamtun nas wa gamtun nas in gaskiya da raina mutane kuma zikra wani yayi ya ci gaskiya a tsiri da ta an nuna masa to sai Allah ya ce ina neman sani min kulli mutakabbir da dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar hisabi ba ku duba wace wani salo da Annabi Musa ya dauko waye ne wannan matsala ai Fir'auna ne amma da yasa bai ce in yu'tu bi rabbi rabbi wa rabbikum min Fir'auna ba domin ta Fir'auna ce ta fito biyu akwai wasu yawa shi za ya kai karar su gaba ɗaya da wanda ya sani da wanda bai sani ba shi za an kana jin tsoron abu an sai kai addu'a annabi ya koya ba wani azzalimi na fili da na koyi Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim haka annabi ya koyar da kai kana jin tsoron wani zai zalunce ka ki sai ka ga wa Allah wanda ya fito fili da wanda bai fito ba ki sai sai ina ne wani kaji a gare ka ya ubangiji daga dukkan mai girman kan da bai yi imani da ranar alkiyama ba kaga yanzu idan ba ta fir'auna ce ta fito fili sauran ma da ba su bayyana ba to shi ma ya kai su ma ya kai ƙarar su gurin Allah to ji za duk ran da zaka yi addu'a kana jin tsoron wani abu ka ga ya Allah duk abin da nake jin tsoro Allah ka ijiye min shi ka ka san shi baka san shi ba ka ga ya wanda ya san shi duk wanda yake neman mu jama'in shi da makida na fili da na koyi Allah ka ijiye mana shi ka ka gama kai ƙara domin shi Allah ya san ya alamu ka'ida ta ra'ayi abinda hadin su ido ba ya sani wannan da abinda sai yake wa ba to kristo da abinda zukatan wani suke koyewa to ga yawa Allah shi zai ki karba shi ta gode shi ka rika ga yawa Allah to Allah ka iya mana abinda ba za mu iya ba ka iya mana to in shi zai iya ma kuwa ka san ko za ka zauna lafiya shi ne Allah maka kwacin sarki yake
وقال رجل منهم آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun sai wani mutum wanda yake mu'mini min ali fir'aun daga cikin mutanen fir'aun ya tumu imanahu wanda yake koya imaninsa a taqtuluna rajulan ranar da fir'aun yake ce kace annabi Musa yana ta koya imaninsa amma sai ka saku kawai sai magana yace a taqtuluna rajulan ayyakuna rabbiyallah yanzu sai ku kashe mutum kawai dan ya ce ubangijinsa shine Allah sai ku kashe shi وقد جاءكم بالبينات من ربكم الحال يازو muku da hujjoji daga ubangijinku sai wannan bawo Allah yake wa in yaku kadiban fa alaihi kadibu idan ƙarya yake yake ai ƙaryarsa tana kansa wa in yaku sadiqan idan ku gaskiya yazo da ita yana faɗa muku sai bukum ba'dul ladhi ya'idukum to wato wani tashi daga cikin abubuwan da yake muku alƙawari zai shafe ku na azaba lallai zai shafe ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab ko sai cewa Allah ba bikin sarki baya ji yadda wanda yake ya wuce gona da yi kazzab kuma wanda yake tataccen makalle ku fahimci wannan mali yake al-mashhur anna hadha rajulul mu'min kana kibtiyan dan san da yake ingantacce wannan mu'minin bawan Allah ba kibti ne daga cikin mutanen Firauna haka ibnu jarir ya faɗa wa radda al-qawlu man da'a ila annahu kana isra'iliyya isra'iliyya ya yi raddi ne ga masu cewa ba Isra'ile ne ba ba Isra'ile ba ne ba kitse ne saboda li anna fir'auna in fa'ala bi kalami wa kafa an qatl Musa alayhi salam walau kana isra'iliyan la shaka an yu'ajila bil uquba kaga ya ga da ba isra'iliye ne da wato da ya rika jin tsoron kada a gaggauto masa da azaba li annahu minhum domin yana cikin su shi ma ba isra'iliye ne Abdullahi da Abbas yace a lam yu'min min ali fir'auna siwa hadha rajulu wa mar'atu fir'aun ba wanda ya imani a cikin mutanen fir'auna in ba fir'aun an ba mata fir'auna da wannan mutumin ba su bi kawai duk mutanen fir'auna kafin su ba wanda ya imani daga wannan bawan Allah sai wato matar annabi ba fir'auna kai abuwar sai matar fir'auna wanda ake kira Asiya su kare suka imani wannan ba Allah suna cewa sunansa Habibun Najjar wasu wanda bai sunansa jama'an amma dai a jiki karara bai zo yayi magana ba don wasu wancan mutumin da aka turo a wanda Allah yake fa azzazna bi salikin wa darib lahum matalan matalan rajulayn ko a cikin suratul yasin wannan mutanen guda biyu wasu sai shine habibun najjar an gane ko wasu suka ce shi me yasa ake samu wannan zawani saboda babu nan kadai da yake nuna wasu sai sunan wannan bawan Allah jama'an wasu ce habibun najjar wasu maka ce habibun najjar shine wannan mutumin da Allah yake ba azzazna bi talib sai Allah ya karfafu wannan mutanen masu aji guda biyu da mutum na uku to saboda haka kowanne gida ke faɗa babu nasi a kai karara kawai abin da ake so ka koyi ɗabi'ar da bawan Allah ya zo da ita ba wai sunan ba shine kawai da Allah yana so mu san sunan sai ya faɗi sunan sunan ka karara shi ne Allah madaukakin sarki yake malai yake gaya mana anan cewa to Abdullahi da Abbas ya ce su kadai suke imani sai da fara zuwa cikin kasar ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka shi wannan ba Allah haka yake wasu tawaga sun hada akan ka dan su kaje ka shine wannan dai bawan Allah shi ya sauri ya je gaya Annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake zaruri a cikin Musa fa ka ga ce rajulu gabbatan lillahi azza wa jalla sai ranmu wannan bawan Allah ya faɗi ya ɓaci cewa ya daga mutum yana wa'azi sai a ce za ka ji wa abdan jihadi kalimatu adilin inda sultanin jaya haka annabi ya ce mafi girman jihadi shine ka faɗi gaskiya a gaban wato jagora ko shugaba wanda yake azzalimi gaya wa shugaban da yake azzalimi gaskiya shine babban jihadi babban jihadi an fahimta da kyau ko kamar da ya tabbata a hadisin Abu Dawud wala azama min hadhihi kalima babu wata kalma da tafi wannan kalmar girma inda Firauna a gaban Firauna domin ya fito karara wanda ake jin tsoron sa yace a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wannan wa'azi ne babba yanzu ko kashe mutumin da yake Allah shine ubangijin sa maliki allahumma illa ma rawahu illa ma rawahu al-bukhari an urwata bin zubair qala qultu li abdullah bin amr bin al-as yace wata rana ya ce abdullah dan amr dan as akhbirni bi ashaddi shay'in mimma sana'ahu al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu ba ni labarin mafi munin abin da mushrikai suka taba wa annabi qala fi abdullahi da amr dan as yace baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi sina'il ka'aba wata rana muna sallah da annabi alaihi salatu wassalam a farfajiyar Ka'aba is aqbala uqba ta ibnu abi mu'ayyid kawai dinga uqba ta ibnu abi mu'ayyid yana zuwa fa kada bi mantibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo kafadar annabi wala wa tawbahu fi unuqihi ya jace shi da wato mayafinsa ya jace annabi alaihi salatu wassalam fa kanaqahu kanaqan jadidan yake ya jace jacewa mai tsanani fa akbala abubakar sai da abubakar yana can gefen kaba ya hango ya tau fa kada bi mankibihi wa dafa'ahu an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo kafadar ukubata ibnu abi mu'ayyib ya hankali to saboda haka bayan bayan yayi wannan wato sun makala sai ce a taqatiluna rajulan an yaqula rabbiyallah sai iktibasin wannan aya yace yanzu kwa kashe mutum kawai saboda ya ce ya imani da Allah sai ku kashe shi wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum al hadi ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku wannan hadisi Imam Bukhari ya kawo shi kadai wato ya kadai ne to shine wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum sai Allah yake wan yaku kadiba ba wa Allah ne yake in ƙarya yake yi ba lai kadibu to ƙaryar ta kansa za ta koma ai ka duba wata hikima dan kansu gane shi sai fara kawo kalmar cewa in ƙarya yake ne yasa bai fara cewa in gaskiya ya faɗa ba wasu za su iya fassara shi da cewa ya karkata zuwa gare shi shi yasa yake magana gaskiya sai fara ɗauko ƙaryar ya matsala yace idan ƙarya yake yi fa alayhi kadhibu to ƙaryar ta kansa za ta komo wa in yaku sadiqan idan ko gaskiya yake yusirukum ba'dul ladhi ya'idukum wani sajin abin da yake muku alƙawari da shi na azaba zai same ku me yasa yake duka ba saboda daga duniya za su fara gani za a masa azaba a duniya wata sannan su je kawai sannan kuma su tafi kiyama Musa yake babu an fahimta ko bai ce kullun nabi ya idukum ba duk abin da yake muku alƙawari saboda za a dan tsosa na musu duk abin da za a yi musu a nan duk yawan sa to bai kai ɗaya bisa wani abu ba na lahira bai kai ba shine yusibukum ba'dul nabi ya idukum lallai wani sashi abin da yake muku alƙawari na azaba zai same su to shine Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da waɗanda ko wanda yake huwa musrifun bai wuce gona da yi kazzab sannan kuma wanda yake tasirin magani sai Allah ya ce يا قوم لكم الملك اليوم ظالمين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Allah yake ya kaumi to sai wannan bawan Allah da da ake kira wato mu'minu ali fir'aun yace lakumul mulku yau ya biya kalli yan tawaga mutane sauran jama'a yake lalle lakumul mulku yawma zahirina fil ardi lallai yau ko kuke da mulki kuke da rinjaye a ban kasa amma ku sani fa manyan suruna ni ba asilla idan Allah ya aiko mana yau in jahana idan Allah ya aiko mana da azaba wai sai ke bace mu yau da mulki yana hannun ku kuna abin da kuke so kaga ba iya shi yake ba har Fir'aun yake harara da magana cewa idan kuna takama da mulki yau sai nuwa ce shekara hudu ne ko takwas ka gaba da ka sauka sai dai ka ji ana wane ya wuce wato tsohon shugaban kasa ko tsohon gwamna ko tsohon ciyama haka za a ce to shi za a ce ba manyan sunu na min ba Allah idan Allah ya aiko mana da azaba wa yake ce mu in ja ana in ta zo mana kala fir'aun wannan maganar mu'mina ali fir'aun ce yana gama wannan maganar sai fir'aun ya dauka shi ba sai yace ma urikum illa ma ara jama'a ba abin da nake sanar da ku sai abin da na sani in ji Firawuna duk abin da nake ba ta gani bace a nan duk abin da nake gaya muku abin da na sani ne wa ma hadikum illa sabila rakat kuma ba shirye da ku da ko ta hanya nake ba in ba hanyar da take shiryayya ba wadda take kan tafarki madaidaici abin nufi hanya madaidaiciya nake nuna muku kar ku bi wannan mai wa'azi kar wanda ya saurare hanyar da nake nuna muku hanya ce ta shiryayyu sai Allah yake ni in ji da fa na وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد Allah madaukakin sarki yace wa qala allazi amana sai wannan da yayi imani kun ga har yanzu Allah bai faɗi sunan sa ba wannan da yayi imani sai yace ya qaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum lalle ina biye muku tsoron mithla yawmil ahzab irin wato irin kwanakin da aka afkawa wata rundunoni irin kwanakin da aka afkawa wata rundunoni na azaba ina biye muku tsoron wayannan lokutan kaga wannan yana nuna cewa yana da ilimin baya yana da ilimin magabata wanda suka shuɗe domin gashi yana cewa misla wato da bi qaumi nuhi irin yadda Allah madaukakin sarki ya aiko da azaba ga mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa fata'ana abwaaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan bal takalma'u ala amrin qad qudir yana tuno musu da wannan cewa ruwa aka kai musu ta sama da ƙasa wuta za a kunna ana gasa gurasa amma ta cikin wuta za a ga ruwa yana bulbulowa hatta idza jaa amruna wa farat tanzur qulna amin fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana kaga haka ruwa ya rika bulbulowa ta ko ina sama da kasa to shi ne Allah baka fashin sarki yake cewa to wannan ba Allah yake inni akabu mithla daji a qaumi nuhi ina biye muku tsoron wato irin azabar da ta samu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa adin da kuma adawa wa samuda da samudawa wallazina min ba'dihim to wannan suka zo bayan su kaga ba iya su ba sai wa man lahu yuridu zulman lil ibad lalle Allah madaukakin sarki baya nufin wato zaluntar bayi kwata kwata baya nufin zaluntar mala yace hada ikbaru min Allah azza wa jalla wannan labari ne Allah madaukakin sarki ya bamu ana hada rajul salih kaji mala yace dangane da wannan bawon Allah da yake salihin bawa mu'minu ali fir'aun mu'minin nan na mutanen fir'auna annahu hazzara qaumahu ba'athillahi fid dunya wal akhirah ya gargadi mutanen su cewa su kiyaye azabar Allah a duniya da lahira kisa yake ya qaumi ni akhafu alaikum mithla yawmil ahzab ay allazina kadzabu rusulullahi fi qadimi dahr ya tuno musu da irin mutanen da suka ƙaryata annabawa a tsawon zamani kamar mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa wallazina min ba'di min al-umamil mukazziba da wanda suka zo bayan su daga cikin al'ummomin da suka ƙaryata kaifa alladhim ba'athulla ya ya azaba Allah ta duro musu wa ma raddahu anhu maradda da kuma irin raddin da Allah madaukakin sarki ya yi musu to shine wa mallahu yuridu zulman lil ibad ai inna ma ahlakahum Allahu bi dhunubihim su ma wayancan mutanen sanadiyar zunubin su ne Allah ya halakar da su wa takdiri rusulahu da kanyata manzanni da suka yi wa mukhalafatihim amri da saba wa umarnin Allah ya Allah madaukakin sarki yake ni wa ya qaumi wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawma at-tanad na'am يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد Allah madaukakin sarki yace wa ya qaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum yawm at-tanad ina jiye muku tsoron ranar kiran suna ran da za a yi roll call a cikin kiran mutane shine yawm at-tanad ranar kiran suna eh shine har yanzu shi wannan bawan Allah wa'azin ya dora ya ku mutane na ina jiye muku tsoron ranar kiran suna yawma tuwalluna ranar da za ku ba da baya mudbirina kuna masu guduwa malakum min allahi min asib ba ku da wanda zai kare kun ba Allah ba wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya tsaka da shi ko ba malahu min hadi ba wanda yake shirye da shi to wannan da Allah ya da bawan Allah yake wa ya qaumi ya ku mutane na inni akabu alaikum yawmat tanad ina jiye muku tsoron ranar kiran suna mali yake ya ani yawmal qiyama ana nufin ranar alkiyama saboda ni wasan ma bi dalik wa sumiya bi dalik an kira ta da wannan suna saboda wasu daga cikin wato mutane suna cewa lamma da abi hadisi suwar inna al-arda idza zulzilat wa intaqat min qadarin ila qadarin wa madat wa tajat فنظر الناس الى ذلك لوكتين دا Allah madaukakin Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa lokacin da kasa za ta tsatsaje a girgiza ta ta tsatsaje mutane wasu su makale a wani guri wasu su haka kowa ya tarwatsi to sai mutane su kalli wannan yanayi za a buwa haribi na yunadi ba zo ba ba sai kaga ana gudu wasu na kiran wasu sai wasu su minhum dhahab wato wakala akaru wasu kuma suka ce daga cikin malamai yau mutanad shine ban zalika idza ji'a bi jahannam wasu malamai suka ce yau mutanad shine ranar da kasa za ta tsatsage a rika guduwa tsaye gudawa uba yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi saboda haka a wannan lokacin ne shine yau mutanad ranar da kasa za ta tsatsage kowa ita kansa wasu kuma suka ce a ran da za a zo imamu da haka yake lokacin da za a zo da jahannama ne zahaban nasu iraban sai mutane wato su gudu fa tatalaqahum almalaika fa tarudahum ila maqamihim saboda haka sai malaiku su je su haɗu da su su dawo da su ila maqamil majar gurin taron alkiyama filin tashi alkiyama bisa Allah yake wal malaku ala arja'iha malaiku suna gefen wutar sun rarrike ta kuma bisa Allah yake ya ba'shar al-jinn wal insi in istana'tum an tanfudu min aqdar as-samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan mutum da aljanna kenan kuna da ikon ku gujewa wato daga sakannin sama ku gudu ba ni daukai ta ku je in ba da wato bi sultan ba sai da iko Allah maka kucin sani ibn abbas da hasan al-basri da zahab suna cewa annahu qara'u yawm at-tanad tanadi da tasdid dal ai min min bil ba'ir an fahimta da ko wasu kuma kace a'a abin da ake kira ranar kiran suna kawai kiran suna Allah yake yawma da da'u kullu unatin bi imani ranar da zamu kira kowace tawaga da ogansu za a kira ƴan kwaya ki sai a zo wato ubangidan su za a kira shi wanda yake shugaban ƴan kwaya ko ƴan benelin ko ƴan tramadol ko kaza to da ubangidan su za a kira shi kuma sai su biyo shi a baya ƴan jiya ba haka ƴan tata ma haka shine yawma da da'u kullu unatin bi imani ko ta tawaga za mu kira su da ogan madina ta ma za a kira waye oga in shi ne jira a kira zuman za da an kira sai kira na ta ina ta duk biyo an fahimta da kyau ko shine na dawo kullu unatin bi imani ko kuma inda Allah ya bayyana abin kararrawa a suratul haram cewa Allah madaukakin sarki yake wa nada ashabul jannati ashabun nari ko wato an kadu wajanna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am Allah yace yan aljanna za su kira yan wuta ce da su mu mun samu abinda Allah ya mana alƙawari da shi cewa gaskiya ne ko ma kun samu cewa abinda Allah ya muku alƙawari da shi ne azaba gaskiya ne qalu sai ce da su na'am kwarai kuwa in ji wuta sannan kuma Allah ya kuma faɗa cewa wana da ashabun nari ashabul jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah haramahu 'ala al-kafirin kuma yan wuta za su zo ce ya ku yan aljanna ku taimaka mana an afidu alaina min al-ma'i ku dan san mana ruwa aw mimma razaqakum Allah ko daga abinda Allah ya azurta ku da shi na inibi da kayan marmari bila ce da su inna Allah haramahu da ruwan da kayan marmarin da kuke nema Allah ya haramta su alal kafirin da kafirai ku kuma kafirai ne to kaga shine yawmu sanad din kenan ranar kiran suna an gane ko to shine na da kuma ba da litafi an fahimta da kyau ko kowa zai karɓi littafin sa inda ya kamata ya karɓa to shine Allah kuma kaga Allah madaukakin sarki ya ga mana wannan to sai ya ci gaba da cewa wato ayoyi ci gaba da cewa yawma tuwalluna kutila ranar da wasu a wannan yinin ne tuwalluna za ku biya baya mudbiri da kuna masu gudu malakum minallahi min asib ba wanda yake kare ku in ba Allah madaukakin sarki ba shine Allah madaukakin sarki yake kalla la wazar ila rabbika yawmal jinil mustaqar kyale su a wannan ranar la wazar ba wani ranar da ba wani guri da za a iya gujewa ila rabbika yawmal jinil mustaqar ba mafaka zuwa ga ubangijinka ne matabbata kawai shine malakum min allahi min asif ba wanda yake gujewa Allah madaukakin sarki wa man yudlil Allah fama lahu min hadi duk wanda Allah ya fatar da shi ba wanda yake shirye da shi Allah ka shirye da mu au wanda muka fada ni Allah ka ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon da madaukaka bukatun mu na alkai ya Allah ka biya mana abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen ta kyawawa Allah ka dogonar da kasar mu lafiya marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da wato malaman malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji da gafara ba su dai kuma Allah ka tsara musu lafiya ka ba su tsawon kwana kadar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo Allah ya tuna mu kyawawa da tsohon da madaukaka wanda suka sa aure a gaba da wanda aure ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka rufa mana a cikin duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل لنا في من خافك واتقاك وتبع عذابك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين